أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بركه من الدعاء ومن يمشي أسبب يومنا الشهيد الجيد وتغرمان يرمضون الله صلى الله عليه وسلم الشريف وجه أربعين بشدة دينيدا الشهيد الجيد وتغوه شطر الجيد الشهيد الجيد ميلادية أولا ما سنة من البركة وسنة الجمعة من دار القرآن الشهيد الجيد وجه أربعين بشدة inda muke ci gaba da gabatar da karatu da tarjamar ma'aunin alƙur'ani mai girma muna nan a cikin suratul an'am Allah muke roƙo ya lafiyar da mu don fahimtar ayoyi ya ba ni iko ne aiki da shi jiya mun tsaya a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a aya ta hamsin da uku وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين الله يقول يجي وكذلك فتنا بعضهم ببعض أما هكذا مكجرني ساش سوء جفاش ليقولوا دوت الشيء أهؤلاء من الله عليهم من بيننا يوزوة النمي أكي مسبيوة أفكن كانوا أن الله بأعلم بالشاكرين أشياء لا باشين وفي سلم مديا برشبة أجياء من بيان أبن يفعلوا أول شهاية خمسين دقيقة wasu kafirin wani shawa mawadatar sabbin mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce ya rabu da waɗannan talakawa ya kyale su su ya zai saurare su saboda kada wai su dinga nuna maka reni ko wala makamancin wannan to dama al'ada ta riga ta gabata da annabawan farko su mawadata da masu mulki da 'yan kasuwa masu takama da tarin dukiya sukan yi irin wannan takamar sai da suna cewa ba waɗanda ke imani da kai kamar da ya faru a nan Nuhu alaihi salam yace illa alladhina hum aradiluna sai waɗanda suke kaskantattun cikin mu badiyar ra'ayi wawaye wanda ba su da tunani da hankali na kwakwalwar kansu to kaji suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya musu wani wurin zama ba inda waɗannan matalauta ke zama tare da shi ba dan take Allah ta'ala ya masa wahayi cewa kada ya zana tare da shi shi ne Allah ya kare masa bayanin cewa kamar haka ne kuma kamar haka ne muka jarrabu sashin su da sashi domin su ce yanzu waɗannan su ne Allah ya yi wa baiwa daga cikin mu kaskantattu marasa famu ba su da ofisi a waye gari ake su ne mabiya annabawa da manzanni kuma dama al'ada ta riga ta gabata talakawa waɗanda ba su da shi galibi su ne mabiya annabawa da manzanni su mawadata ko masu kuɗi sai an yi ta tabar za da kutu kuma sun ga babu wata hanya ba a karan fari sukan sallama su yi imani da manzanni ba yawanci sai bayan an yi ta taɓarza an buga tukuna tsakaninsu sannan ne za ka samu wasu daga cikinsu sun ainihin wato yarda sun bi da'awar annabawa da manzanni saboda galibi su ke fara yin tusu su nuna su ba su yarda ba su hau kujerar naƙi su yi wa wannan da'awa ta annabawa a yaga saboda kada kowa ya bi su ya zama ne su ke ci gaba da mulkan mutane su ke juya mutane yadda suka ga dama a garuruwansu to ku yadda Allah ta'ala ke da marasa in Allah ya ga dama sai ya jarabci mutane kaga wani talaka wani mai kuɗi wani mai mulki wani shi ko ba kowa ba a cikin mutane amma sai Allah ya ce alaysa Allahu bi a'lamu bi shakirin ashe Allah ba shi ne mafi sanin waɗanda suke masu godiya gare shi ba sai Allah ya ce wai za ja akan ladina yu'minuna bi ayatina idan waɗanda suka yi imani da ayoyinmu suka zo wajenka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan suka zo wajenka fa qul salamun alaikum ka ce da su sallama a gare ku amincin Allah ya tabbata a gare ku كتب ربكم على نفسه الرحمة وبينكم يا ومتى وكلف الرحمة شوى أنه من عمل منكم سوءا شوى تنك دقون لأيكة من الأيك ثم بجهالة أيك بساب جاهلك ثم تاب من بعده سنن سيتوب باين ونن وأصلح كما يجار أيك الزاب ya kyautata fa inna fa annahu ghafurur rahim to shi mai gafara ne mai jin kai wannan zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala don ya nuna mana cewa waɗannan da ake gani kaskantattu wai idan ka yi imani to kuma imanin ma sai zama sai zama jaraba imanin sai zama ta fitina ko dai mawadatun ba imanin za ku yi ba in kuma talakawan suka yi imani a ce dan me za su yi imani ya za a yi waɗannan su riga mai imani su kuma ƙa'ida ba sa yi imani sai sun sanya wa annabawa da manzannin wani sharaɗi to a sai dai in za a yi kaza sai dai in za a yi kaza sun taɓa samun annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ce da shi yanzu mu je abin da muke so ka ɗan sassauta ka daina zagin allolanmu mu ma za mu daina zagin Allah ka sai ya zama ba wanda ke aibata wani waddu law tudhinu fayudhinun sun so wai ka dan sassauta ka daina aibata addinin su su ma sai su dan daga ma kafa su daina muku cakulkuli su daina maka muku Allah ya nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan abin ba mai yiwa bane wa in kanu la yaftinunaka 'anil ladhi awhayna ilayka Allah ke kiris ya rage su fitine ka game da wannan abin da muke wahayi su zuwa gare ka لتفتري علينا غيره دن كتري وني أبو كدينا دين الله يشي وإذا إن كودا كتافعون لاتخذوك خليلا دا سبقك مصري ولولا أن ثبتناك دا بعد من ثبتر دزوش يركا أكم من الدين ببا لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا التي ثورة إرث kaɗan karkata zuwa gare su karkata ɗan kaɗan Allah ta idan in ko da haka ta faru la adaqna ka dhi'fan hayati da mun ɗanɗana maka ninkin azaba ta rayuwa wa dhi'fan mamati mu ɗanɗana maka ninkin azaba ta mutuwa thumma la tajidu laka alaina nasira sannan ba za ka samu wani wanda zai taimaka maka ya tsamar da kai daga wannan azabar ba kaga wannan abin da suka tallata wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai yarda su aikata irin wannan aiki ba Allah bai yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya amince da wannan ba jama'a mun gane wannan ko to shine sai suke magana Allah ta rage cewa wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina idan waɗanda ke imani da ayoyinmu suka zo wajenka فقل سلام عليكم كشيدة سوء أمنشن ألا يتبت بريكم كتب ربكم على نفسه الرحمة وبينكم يا وجبت وكنت يا الرحمة شوى أنه من عمل منكم سوءا بالجهالة duk wanda ya aikata wani mummunan aiki bisa ga jahilci kuma taba min ba'dihi sannan sai ya tuba a bayan mummunan ya gyara wa aflaha ya gyara wannan mummunan ta hanyar yin kyakkyawa fa annahu ghafurur rahim to ai Allah ne gafara ne mai jin kai Allah ya mana gafara ka jira mu kuma ka Allah ya bayyana ku wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada Allah ya kuma nan ne ne yawan gafara ne ga wanda ya tuba yayi imani ya aikata aiki na ƙwarai sannan ya shirye zuwa ga hanya majalisiya Allah ya riga ya wajabta wa kansa yin rahama dama tun da Allah ya rubuta mutum gaba ɗaya haka yi ya sa aka rubuta a cikin littafin launin mahfuz cewa inna rahmati sabaqat ghadabi lalle jin kaina rahamata ta riga ya fushi na don haka duk wanda ya aikata wurin aiki sannan sai ya tuba ya gyara to lalle Allah ta'ala mai gafara ne mai jin kai jama mun gane wannan ko Allah subhanahu ta'ala ya tsare mana imanin kenan za ku gidan adam ya kan aikata zunubi amma bisa ga mene jahilci kenan ba wai tsabar ganganci bane shedan ne zai zo ya dan yi maka abin nan wasu wasi to ai ba komai ai kaza ma ai kaza ma ai kai kaza ma ba damuwa haka zo ka auka to abin da ake so bayan ka auka ka yi ka fahimci cewa tabbas yanzu wannan aikin na aikata mummuna ne abin da ake so shi ne ka tuba ya Allah na tuba ban sake ba Allah ka gafarta mu wannan zunubi nawa to yin wannan din zai sa Allah ta'ala ya gafarta maka sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wa kaza وكذلك نفصل الآيات كما كما هكذا muke rarrabe ayoyinmu daki-daki muke bayaninsu wani tattabi na sabil mujirmi kuma domin tafarkin masu laifuka ya bayyana a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kaga idan Allah ya raba tsakanin nagari da mugu ai za a gane aikin aikin mugu ko za a gane mai imani na gaskiya za a gane mai munafurci za a gane wane ne mai musulunci na gaskiya za a gane wane ne mai kafirci shi ne Allah ke cewa kamar haka ne muke rarrabe ayoyin daki daki don hanyar masu aikata mummunan aiki ya zamto ya bayyana tsaro tsaro kowa ya gani ya san suwaye masu laifi ya san suwaye masu gaskiya ya san suwaye masu da'a ya san suwaye masu sabo ya san suwaye masu imani ya san suwaye masu yin kafirci ولتتبين سبيل المجرمين domin hanyar masu laifi da zanto ta bayyana ƙarara kowa ya fahimce ta kuma ya nisance ta don Allah ya riga ya rage tsakanin ƙarya da gaskiya Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu jama'a waɗannan ayoyi za mu fahimci abubuwa kamar haka abu na farko Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana cewa rayuwar nan gaba ɗaya ta jarrabawa ce yau Allah zai iya jarabtan ka da samu gobe da ne rashi zai iya jarabtan ka da zama gauro a gobe ka zama mai ne ka zama mai aure bayan kayan auren kuma za a yi jarabtan ka zama sa ka taɓa yin aure amma yanzu ba mata ko dai ka mutu ko ku sami wata matsalar ka sake ta karbi da ita ko ta sake ka sai ma kullum ko ba a samu Allah ana samu wannan haka nan in Allah ya ga dama zai jarsu wani da yawan bautan Allah wani kuma da yawa aka kare shi kowanne ya samu kanka a kai ka yi ƙoƙari ya zama kullum a zuciyarka ƙudurin aikata alheri ne a zuciyarka idan ka zama haka Allah zai dinga shiryar da kai hanyar madaidaiciya kuma duk wata damuwarka Allah madaukakin sarki zai jibince yaye maka wannan damuwar a wayin gari ya zama gaba ɗaya wannan baka da wannan matsala ta damuwa a rayuwarka ko da kana talaka sai Allah ya baka da talauci amma kana iya samun abin da zaka ci a yini ko na kwana uku ko na kwana biyar amma duk abin da ka samu din nan baka yawon ya maɗi ne kana kana kai ƙarin Allah wajen mutane sai Allah ya baka mene to da ka zuciya wani kuma gashi mawadaci ne amma kun aka zo ana labari kai gaskiya na cikin wani hali a ƙasar nan to mu yanzu ne ake so mu ci mu yanzu ya zami ko ba a samu eh ana samu shi ne aka taɓa da labarin wani wani mahaukaci da an ɗauka ya warke wata rana an zo za a sallar juma'a shiru shiru liman bai fito ba a shi liman ba lafiya a gida ba ji an duba ba aka rasa wa zai jagoranci mutane sallar juma'a aka ce to shikenan ai gawa ne to sai ya kamin bari sai je sai tsaya ya fara hutuba ya ce alhamdulillahi alladhi khalaqakum min ithnayn yabo ya tabbata ga Allah wanda ya halitta ku daga abubuwa guda biyu ko namiji da da mace yace wa ja'alakum sinfaini ko ya sanya ku kuka zanto nau'i biyu a cikin mutane ja'ala minkum aghniya'a litaskuru ya sanya mawadata a cikin ku don ku yi godiya ga Allah wa ja'ala minkum fuqara'a litakbiru ya kuma sanya wasu daga cikinku su zanto talakawa don su yi haƙuri da wannan talaucin da Allah ya garce su da shi. Sai ya ce, Fama min ghaniyin shaka. Cito amma sai ga an waye gari babu wani mawadacin da ke godiya ga Allah. Wala faqirin sabar sannan ba talakan da ke haƙuri saboda Allah ya gari shi talaka. kawai sai ce la'ana kuma Allahu jami'an Allah ya tsine muku duka ku ko mu ila salati ku kaga dai dole sai da hakan ta yi zai ta bayyana gashi dai ya ɗauko jarin malam mai kyau ko kuwa eh amma wannan rashin haƙurin da ko wancan bai gode wancan bai abin da ba sai kuma tsima ta zo na fata gane wannan da haka ne mana in Allah ya baka wadata to ka yi aikin mawadata ka taimaki talakawa ka yi alheri ka ci ka sha ka sa tufafi mai kyau ka yi hidimar addini oho ne ko da kuɗi sun tafi kai musu ne ne ka musu gwalo ka more mana ƙwarai haka na kalarce ka da ɗan talaucinka kuta tashi ka nema kaka ce ka neman shafkot na yin kuɗi ka je wajen wannan ka ce da Allah ko an sama hannu ka je tana ce maka ai dama kai an yanka an yanka ka da talauci ne ka san nan masu duban malam sai su yi ko da shafin da zai zama ya daga ba hankali a rayuwarka a ce to amma abin da za a yi ka je ka nemo bahabun da don koɗe ka kawo ka je ka nemo kaucin maji amma ba za a ɗauko kaucin ba sai karfe uku da dare ko ko ne ce da kai ka je ka tuɗe tsirara uku da dare ka je ka zauna a bakin rafi a baka nuri ka je ka ta fama wani kana son mene kana son kai kuɗi ai to shike da to kuɗi kike so yake daya sai aka ya kamar za a ce ban da ido ban da ido shike da kaga shi Allah magana a wani ya ce ka ban da ido ban da ido shike ya wuce kuma ko a garin nan mutum wasu masu irin wani wurin dubu wasu an sa sun sun haukace sun mutu gudu su bi cika mala ka gane hanya ce ta halaka mala in Allah ya baka ta da kanka ko ya haƙuri yi ma Allah godiya kai ta roƙon Allah daga mene fallasa kai ta roƙon Allah ko kai ta neman tsarin Allah daga wannan sharrin talauci dan ba talaucin bane matsala sharrin da ke karkashin talauci shine matsala ko kuwa wani mai ilimin malam da shi malam yadda ka san to me za ka tashi shi oho haka yake malam wani ga ilimin ga komi amma ba mai aiki ba wadatar zuci ga cikin baki radin bakakin maganganu haka Allah ta'ala yake yi sai wani ga ilimi ga rashin kan gado wani kuma ga jahilci amma ga nutsuwa ga jahilci amma ga nutsuwa ana samu ko wani lokaci aka samu haka za ka jama'a wannan shi ne shi sa jama'a duk lokacin da wani abu na gaskiya ya same ka yi kokari ka bi hanyar Allah ita ce kadai hanyar da za ta iya sa ka samu kwanciyar hankali tsawon rayuwarka tun daga duniya har ina har alƙiyama Allah ka samu cika da imani abu na biyu في الإسلام سنة الجاهلية mutumin da ke zuwa yana ɗebo ɗabi'un arna yana shigowa da cikin al'ummar musulmi Allah kai mana ainihin wato jaudarta don haka tun da kai musulmi ne yi ƙoƙari ya haƙuri ka ga hanyar Allah Allah ta'ala zai maka alkhairi masu yawa Allah ta'ala ya sabu Allah ya shabar cewa
قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين الله سبحانه وتعالى يقول أشهد يا رسول الله إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لليلين an hana ni in bautawa abubuwan da kuke bautawa ba Allah ba kul kace da su la attabi'u ahwa'akum ni ba zan bibiyi soye-soyen zukatan ku ba idan har zan bi son zuciyarku an kwari gwadanku to hakika na bata ina fata an gane wannan shine abin da ke kaddara a wuri qul la attabi'u ahwa'akum ka ce da su lallai ni ba zan bi soye-soyen zukatanku ba in dai har zan bi son zuciyarku qad dalaltu lalle tabbas na bata idan da haka za ta faru da na bata wa ma ana min al-muhtadin da ban zama cikin shirye ba ke da kun kace da su ya kai manzon Allah inni ala bayyinatin min rabbi lalle ni ina kan hujja mai ƙarfi daga ubangiji na wa kallatu bihi ko kuma gashi kun ƙaryata wannan hujjar da na zo ita daga wajen Allah amma ma inni ma tasta'jil nabi ni banda abin da kuke gaggauto banda abin da kuke so in gaggauto muku da shi in al-hukmu illa lillah hukunci yana hannun Allah ne shi kadai ya kusur haka shi yake bayar da labarin gaskiya wa huwa khairul fasilin kuma shi ne fiyayyen masu rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya kul ka ce lau anna indi ma tasta'jilu da bai idan da ina da abin da kuke so in gaggauto muku da shi a tare da ni la qudiya al-amru bayni wa bainakum to tabbas da ta faru ta kare an yi hukunci tsakanin ni da ku wallahu a'lam bil zalimin Allah shine mafi sanin su wane ne azzalimai wannan bijiran Allah ta'ala ya bude wa annabi sallallahu alaihi wa sallama sabon shafi cewa ka gaya waɗannan mushrikai su ƙin imani cewa ni Allah ya hana ni in bautawa abin da kuke bautawa kuma bayan Allah ka ce musu ni ba zan bi soyayyar mutanen ku ba an gani domin jin son zuciya bacin zuciya ne ko haka ba wace ya faɗa kuma ƙa'ida ce daga lokacin da mutum ya bi son zuciya babu inda za ka ɗauke shi sai ta jahannama Allah ka kare mu amma wanda ya ji tsoron Allah ya hana zuciyarsa abin da yake so saboda yana jin tsoron tsayuwa gaba da Allah a ranar alkiyama min hisabin da za a yi mar to tabbas wannan shi ne wannan aikin nashi zan saukar da shi zuwa gidan aljanna Allah ka samu ne me Allah yake fa amma man tagha amma kaga wanda ya ƙetare iyaka wa atharar hayatar duniya ya fifita rayuwar duniya akan ta lahira fa innal jahima hiya ma'wa wutar jahim wannan wutar mai matsalancin bala'in kuna ita ce makomansa wa amma man khafa maqama rabbih amma wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga Allah a ranar alkiyama wa nahan nafsa anil hawa to Allah ta ce قد ضللت إذا معناه إذا قد ضللت إن كان تفارو to lalle na zanto cikin batattu kenan na bata kenan gabarin hanya madaidaiciya wa ma ana min al-munjalina ban zama daga cikin shirayi ba kenan Allah ya kara cewa to qul inni ala bayyinatin da rabbi kace da lalle ni ina kan hujja mai karfi daga ubangiji na an gane wannan wa kazzabtum bihi ko kuma kun karyata ta ita gaskiyar ni na gaskata ko kun karyata yanzu muna tafiya ya kenan muna tafiya kowa ya kama hanyarsa ni na yanki dama ko kun yanki hagu to daga cikin sharrin da kafirai suke yi in an zo wajen gama garin mutane dan su wawaita da hankalinsu su ce kai ka zo mana da abin da kake alkawarta zai same mu manna azaba nan take in kai ne gaskiya ne an gani to shi kuma annabi daga cikin annabawan Allah Allah bai bashi iko yin wannan abin ba sai in ya nemi Allah ne ya kawo abin sannan Allah yake ne yake kawo abin an gane wannan amma in bai nemi Allah ya kawo shi a karan kansa ba zai iya kawo wata aya daga cikin ayoyin Allah ba a nan take ko azaba ta su kama su ba zai iya ba to wannan abin sai ya sa su riba ce masu ƙananan kwakwalwa cewa kun gani ai da akwai abin da zai yadda muka mai tsagerancin nan a fili kowa ya gani muka ce ka zo mana da abin da kake cewa zai same mu mana in kai ne gaskiya ne to ai da an halakar da mu ba ku ga ya kasa ba malam ku ji shan hore ku babu abin da zai faru shi ne sai Allah ta'ala ya ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su ma indi ma tasta'jiluna bihi ni a abin da kuke son in gaggauto muku da shi ba hannuna yake ba in al-hukmu illa lillah ai hukunci yana hannun Allah ne shi kai ya qussu al-haqqa shi ke ba da labari na gaskiya wannan kira kenan ta yi wato jumhur akwai wadda su karanta ya qudhi al-haqqa abu amr basari ya karanta haka haka ne imam al-kisai da hamza sun karanta ya qudhi al-haqqa ma'ana Allah shi ne wanda ke yin hukunci na gaskiya a madadin ya kusto alhaka kuma ko ce kira'atin tawatar an gane wannan wa huwa khairul fasilina Allah shi ne mafi alheri mai rarrabewa tsakanin ƙarya da kuma ne gaskiya hukuman ta Allah ya ba mu labarin nan a surar da zamu shiga surar al-a'raf adawa da samudawa cewa suke yi وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا in kunta min as-sadiqin ya kai salihu ka zo mana da abin da kake alkawar ta zai same mu mana na azaba in dai kai ne gaskiya ne mutanen annabi hudu kuma sun gaya maka haka an gane wannan sun gaya maka haka kuma cewa to ai fatina bima ta'inna in kunta min as-sadiqin ka zo mana da abin da kake alkawar ta zai same mu mana in dai kai ne gaskiya ne Allahu akbar to amma ba haka sha'anin Allah yake ba a lokacin sai shi so qala qad waqa alaykum min rabbikum risun wa ghadab hakika ya riga ya auka gare ku game da wannan aikin naku datti da fashin Allah yake tun da haka ne yanzu ni kuna yin jayayya da ni game da wasu gumakan da ku kuka sassaƙa da hannayenku kuka sanya musu sunaye ku da iyayenku cito ku jira ni ma ina nan ina ci masu yin jira nan take Allah ya aiko musu da zai iska mai tsananin sanyi mai tsananin ƙarfi ka duba gidan adama da mutum ne zira'i fitin kaga sai ka haka kenan za su shi ko kwarai da gaske sai ka haka ka hange shi daga ce o haka Allah ke halitta ga su gabza gabza ga tsananin karfi ma to wannan karfin sai rin jaye shi kai ya fi shi kafa wa ya kai karfi ne kana ta wani Allah Allah wa yana Allah mu da muke da karfi ba wanda ya tsaya rakar da mu Allah ya ce ayya shin wai ba sa ganin Allah da ya halitta sai fi su ƙarfi. Ake sai dai kun kasance suna jayayya da ayoyinmu. To haka ne. Sannan bayan wannan su ma samu da haka suka yi. Suka soke wannan tabuwar. Wa qalu ya salihu utina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin. Ya kai salihu ka zo mana da abin da kake mana barazana ka zama barazana zai same mu in kai ne gaskiya ne. nan take girgizan ƙasa da tsawa mai ƙarfi ta kama su dukkan kawaye gari a gurfani a gidajensu sun mutu sun yi Allah ya yi rugu-rugu da su gaba ɗayansu ba wani ya ce gagara Allah shi sa wasu wuraren Allah ke bai manzo Allah haƙuri Allah sai ce mishi wa imma nuriyannaka ba'd alladhina na'iduhum ko da za mu nuna maka wani ɓangaren abin da muke muka musu alkawari na azaba cewa zai same su aw na tawaffayan naka ko mu ɗauki rayuwanka baka gani ba fa inna ma alayka albalagu wa alayna hisab abin da ke kanka kai shine isar da sako mu kuma hisabi yana hannun wane ne yana hannun inji Allah ina fata an gane wannan a wani wurin Allah ta'ala ya faɗa su taghafish وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يعملون Allah ya ce gare mu ko masu take sannan Allah mai bayar da shaida ne game da abin da suka kasance suna ainihin wato aikatawa Allah ya ce to ku gaya musu law anna inni ma tasta'jiluna bi da a ce abin da kuke nema a gauto muku da shi din nan a wurina yake la qudiya al-amru bayni wa bainakum ai da an riga ta faru ta kai tsakani da ku da an muku tsakani da ku kawai amma sai ce wallahu a'lamu bil zalimin Allah shi ne yake sanin waɗanda suke ainihin wato azalimai Allah ka tsare mana imani waɗannan ayoyin jama'a sun nuna mana cewa daga cikin abin da ke ja kafirai suka auka cikin halaka shine ne bin son zuciya haka ya ko da musulunci in ga mutum ya bata ya bi tafarkin bid'a ya bi tafarkin kafirci to bin son zuciya ne da wani abin da yake morewa yake da shi na jin daɗi yana ganin in ya rasa wannan abin ya rasa wani abu a rayuwarsa ko ba ka bane ba galibi abin da ke faruwa ke to wannan bin son zuciya shi ke kange mutum ga barin bin gaskiya ya batar da shi Allah ka tsare mana imanin mu sannan jama'a abu na biyu wannan ya nuna maka cewa duk mutumin da ke bin son tafarkin gaskiya ko to sai ya yi haƙuri wajen neman gaskiya da dogara da hujja kada ka riƙe ra'ayin riƙau ka ce kai kai da ra'ayi za ka yi aiki wallahi tallahi aini ka za a'a da an lokaci a'a wannan abin da ke na hujja Allah ne shi aiko manzonsa to ai kaga kaza ma kaman ka ce a'a ba kama kama ba kwatance za ka yi ba ba ni hujja ƙara yanzu me dalilin yin sallah Allah ce waƙi musala menene dalili ne yin zakka wa atu zakka menene dalili ne biyayya ga iyaye wa wasayya al-insana bi walidayhi ihsana menene dalilin kai ta Allah da bauta Allah ce wa abdullahi wa la tushriku bihi shay'a menene dalilin yin biyayya ga manzon Allah wa ati'u Allah wa ati'u rasula menene dalilin da yasa ba za ka saba wa tafarkin manzon Allah ba saboda bin son zuciya Allah ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira kaga hujja ce karara an gane wannan me yasa kake da ra'ayin riqau wajen bin manzon Allah sau da kafa duk abin da yace ayi kai ma kayi abin da yace a bari kai ma ka bari manzo Allah ne ya faɗa yace ma nahaytukum anhu fajtanibuhu abin da na hane ku gabarin aikatawa ku nisance shi wa ma amartukum bihi abin da na umarce ku da shi fa'tu minhu mastata'tum ku zo da wannan abin gurgurdan iyawan ku a shekara kana da buƙatar ilimi wanda zai zama shine nan abin da zai goyi bayan hujjojin da kake kafawa kake bautawa Allah shi a cikin addini jama'a ina fata mun gane wannan Allah ta'ala ya samu dace abu na uku jama'a waɗannan ayoyi sun nuna mana cewa ashe annabi sallallahu alaihi wa sallama baya iya mallakar komai na hukumar Allah wanda Allah ke so kawo bayinsa haka Allah ya faɗa ku ce ma inni ma tastajiri da dai abinda kuke nema a gaggauta muku da shi ni ba shi tare da ni na fata an gane ma'ana manzon Allah baya iya maka hukunci ci kai wani kai dan wuta ne manzon Allah baya iya wannan sai an yi masa wahayi cewa ka ce wani dan wuta ne saboda kaza saboda kaza sannan sai manzon Allah ya yi ne ya yi hukunci tunda Allah ce in huwa illa wahyun yuha wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ashe Allah shi ke zartar da abin da ya ga dama ashe dan kaga wani yana sabon Allah kaga ce shi wallahi sai Allah ya kama kada azaba yanzu yanzu na a ka dai gaya mishi in in a dai ba hankali eh Allah yana iya aiko da azabarsa a lokacin da bai aune ba ba wata ko yawa ta zo a ce ba zato ba tsammani Allah ka kare mana imani jama'a bin hudu wannan ayoyin yana mana cewa duk wani ɗan adam akwai iya da haƙuri su ke ƙarewa ko ba ka bane ku duba yadda manzo Allah ya gaya musu Allah ya gaya musu inda a ce abin da kuke cewa in gaggauto muku shi a hannuna yake to wallahi da safar ta ƙare an gani ma da kun gani ɓaro-ɓaro azaban Allah da kun yi da tsaye za ta kama ku amma abin ba a hannuna yake ba mun gane wannan yawwa don haka sai dai ana umartarsa ne ya ƙara haƙuri da jajircewa akan wannan saƙo da Allah ta'ala ya kashe da shi wannan taratsi da tsaurin kai da masu laifi suke yi yana da mene iya da ainihin wato iyaka Allah maka kusa suke da dace da mu har ila jama'a wannan aya Allah ta'ala ya nuna mana cewa saukar da azaba da a hannun manzon Allah take da su an gama ko da manzon Allah zai yi saukar musu da wannan azaba ta shi zai yi haraka ko ya huta ya zo mai imani mai imani mara imani ya halaka kowa ma ya huta an gane wannan aiki kuma wannan baya ya cin karo da abin da ya tabbata hadisi cewa mala'ikun duwatsu sun zo sun nemi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya yi ruwan duwatsu a kan mashekan shawa da duwatsun garin makka manzo Allah ce a saboda tausayi ne Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka shiryar da mutane na domin ba su sani ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina fatan Allah ya fitar da masu bauta masa daga tsatsan waɗannan kafirai wannan hadisi na sahih bukhari da sahih muslim Allah ta'ala ya samu dace wa indahu mafatihul ghaib
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رغب ولا يابس إلا في كتاب ولا يابس إلا في كتاب مبين Allah ta'ala ya ce wa indahu mafatihul ghaib kuma mabudan gaibu a wurin sa suke shi kadai la ya'lamuha illa hu babu wanda ya san su sai shi shiwa na'am shi Allah wa ya'lamu ma fil barri wal bahr kuma ya san ididdigar abin da yake kan tudu da na ruwa yanzu a duniyan nan akwai wani mahaluki duk karamarsa da zai gaya maka cewa halittun Allah akan tudu guda nawa ne akwai shi ballata na ruwa halittun Allah kwaya nawa ne a ruwa tsakanin manya da ƙanana tsakanin wanda ido ke gani da wanda ido ba ya gani amma Allah ya san ƙididdiga su chat babu wani abin da ke motsawa a duniya ba sai Allah ya san da motsinsa a ta wani iska da kake gaske kadawa duk wani ganyen bishiya da zai kada Allah ya san da shi ya san shi zai kada ya san adadin minti nawa zai kada ya san wani lokaci zai doka ya tsaya ya san shi zafi zai zo duk waɗannan lissafin yana hannun Allah baka taɓa ji a tarihi an samu wani zaƙaƙuri ko saboda tsaba iya lissafi ya nuna maka yanzu wannan iskan za ta buga nufin kaza a minti kaza za ta kuma digiri kaza a minti kaza wani ne zama ya kwan lissafin sai dai a sa mita ita ma mita za ta yi gwagwadon yadda Allah ya kaddara mata mutum sai ma lokacin suna kai zuwa ta shi ku ce a wai shi wannan bujin wai daga ina yake ni ba na ga wani wani lissafi ba ta kai ko Allah yanzu shi wai wannan bujin wai daga ina yake zuwa ya ya kato shi ba wani inji aka kunna ba na tana ce generator ne an kunna sai a ce za a yi a haske zai zo ko in an kunna fanka za ta yi za ta fara juyawa ta ba da iska wanda ya isa ana ce baka daga teku ne to waye ya je tekun ya je kwanto ya turo shi ko akwai an rama ka taɓa ji babu malam ko akwai wata aya mun gane wani jama'a babu ka gane kawai ikon Allah ne yadda Allah ya tsara rayuwar haka take gudana wannan ke nuna maka cewa tabbas akwai Allah wanda ya halitta kuma yadda ya halittar nan yadda yake so halittun nan su gudana haka su gudana babu wani bambanci jama'a kai Allah ya karfi iko ne wani fatabarakallahu ahsanul khaliqin to Allah sai ya gaya mana wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa yau ma Allah ƙara ne ta mana kenan ko ba ne san gaibin Allah a gare shi a wurin shi mabudan gaibi suke la ya'lamuha illa huwa babu wanda ya san su sai wa sai shi shi kadai yake banci wannan da sai wa ya'lamu ma fil barri wal bahr kuma Allah ya san ƙididdigar duk wata halitta da ke cikin da ke saman tudu da wasu cikin ruwa ku je da Allah ke iko jama'a wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha babu wani ganyen bishiya da zai tsinke daga jikin rekin ya faɗo ƙasa face Allah ya san da shi faɗo shi wala haddatun fi zulumatil ard babu wata ƙwaya komi kankancanta a ƙarƙashin duhun ƙasa face Allah ya fi ya zamanta a wannan wuri. Wala raƙubin babu wani abu wanda yake ɗanye face Allah ya san da shi duka. Wala ya bitin babu wani abu da yake busasshe face Allah ya san iyakansu ya san yawan su guda nawa ne. Ya san yaushe za su bushe, ya san yaushe za su lalace, ya san yaushe za su rube. Illa fi kitabin mubin fashi yana nan a cikin wannan littafi wanda yake ainihin wato mabayyani Allahu akbar ma'ana duk wani abu da ka sani Allah ya riga ya gama kirkijewa baki daya shi ta na Aisha radiyallahu anha take cewa duk wanda ya faɗa maka labari game da abubuwan nan guda uku to ya ma Allah tsaya duk wanda yake maka manzon Allah ya taɓa ganin Allah ido da ido ya ma Allah tsaya duk wanda yake maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu ya san abin da zai faru gobe ya yi ma Allah ƙarya saboda Allah ya ce wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa to wadanne wadanne abubuwa ne mu dan gaibin nan guda biyar a wani wuri kuma Allah ya yi musu bayani bayani mabudan gaibin guda nawa ne guda biyar mu lissafa su ko in kyale ku lissafa to kuji Allah ya ce inna Allah indahu ilmu sa'a Allah shi ke da ilimin sanin yaushe alƙiyama za ta tsaya lissafa nawa wa yunazzilu ghaitha Allah shi ne wanda ke saukar da ruwan sama a lokacin da ya ga dama da lokacin da ya so ya zo ya ga maka shi za a iya ruwa a gari kaza a lokaci kaza a nisa kaza in Allah ya ga dama da hadarin ya haɗu sai wata iska ta hukunta kora shi sai ga yayi can sai kowa ya kule gida an kakkara mujitai a bakin indararo ana ana tunanin kai ai wannan ruwa yau kamar da bakin ƙwarya za a yi shi sai Allah ya tun wata iska kawai ta kaɗa hadarin ta wani wurin shi sai gari kawai ya washe a ce wannan yake na hannuwa ne ne ganin hadari ne kawai bai cewa za a yi ruwan to kuma sannan ba wai mita da za a yi ruwan ba idan an tashi ruwa kowane lungu da saƙo da ruwan zai taɓa ya sani sannan adadin lita nawa Allah zai saukar a garin a lokacin akwai wani wanda ya isa ya gane lita nawa za a saukar da ruwan kaga a ce ilimin ɗan adam ɗan taƙaitacce ne kuma suna ɗin wanda Allah ya nuna masa yadda zai amfani da shi don gudanar da rayuwarsa kun gani misali da ce daminar bana za a yi fare ruwa a kan kari da wuri ai wannan Allah ne ya bayyana ta hanyar alamomi da yake nunawa ko yanzu wannan alama da kuka ce wannan iskar tana nuna cewa damina za ta yi wahalar sauka a kan kari da wuri sai dai Allah ya ga dama kuma a gobe zai iya canza wata alamar ga kuma damanin za ta iya sauka nan da 'yan kwanaki ina ruwan Allah ko kuwa kai bawa kai an nuna maka alama ta ce wannan alamar ta nuna kaza amma wallahu ala kulli shay'in qadir Allah zai iya canzawa a cikin 'yan sakwanni kamar yadda wani ke cewa fama baina ghimbatil aini wa intibahatiha yughayyiru Allah min hali ila hali a tsakanin iftawan ido da dawowarsa kawai Allah yana iya canza wani hali zuwa wani hali kamar mutumin da ke haɗin mota mana a cikin sakon biyu yana cikin shi lafiya lafiya sakon ɗaya kawai ya yi wur wur wur kawai za ga motar ta yi rugu rugu kankaru bai kace la ila amma an gama wanda ya mutu ya mutu wanda ya karere ya karere wanda ya kukkuje ya kukkuje ikon wane ne ikon Allah ne to ba dan gaimin Allah kenan Allah shi ke da ilimin sunni shi kiyama zai tsaya ya ta tsaya shi ke so kada mene ruwan sama wa ya'lamu ma fil arham Allah shi ne masanin abin da ke cikin ina mahaifar mace ilayhi rabbi ilmu sa'a wa ma takhruj min thamaratin min akmamiha wa ma tahmilu min unsa wala tada'u illa bi'ilmihi duk abin da mace ta ɗauka a cikin mahaifarta Allah ne kaɗai san menene a wurin. To, yayi zamani kuma Allah ya kawo ana zuwa a iskanin a gane namiji ne ko me kuma ana dacewa ko? Ana dacewa. Dan ni ban taɓa zuwa yayin da ta samu ciki a ce an gwada an gane namiji ne ko mace kuma ya saba. Saboda me? Ilimi ne. To amma abin da zai baka mamaki shine shi wannan ɗan da ke cikin cikin nan ciyaman ne ko talaka ne wani gaya maka basara ke ne ko ko dogarin sarki ne ɗan wuta ne ko na aljanna mawadaci ne ko talaka ne an gane wannan ai mutumin kirki ne ko na banza kwana nawa zai yi a rayuwar ta kare gaba ɗayanta ya mutu zai ma fito da ran ko ba zai fito da rai ba in ya fito da rai kuka nawa zai ya koma wa ya san wannan wa ya alamu ma fil arham jama ku ce Allahu akbar kaga Allah shi ke iko komai mal to wannan dan ilimin da Allah ya dan tsifara mana ya yi kodan a gane a wannan ai namiji ne a wannan ai mace ce kuma kai da kanka in ma na da ciki zaka iya gane ma namiji za ta haifa ko mace akwai alamomi da ke nuna haka daga ciki idan mace ɗauki ciki in za ta haifi ɗa namiji tun daga wata biyar za ka ga nonuwanta na gefen dama za ga ya ɗan fi na gefen hagu girma alamun namiji za ta haifa in mace ce nonon gefen hagu za ga ya ɗan zazzago ya fi na gefen dama girma alamun cewa mace za ta haifa sannan in namiji ne za ka ji nauyin cikin yana tarewa a gefen dama in mata ce nauyin sai ya koma tsakiya ko ya koma gefen hagu wannan duk akwai shi a lissafin malam musulunci tun kafin lokacin amfani da wannan microscope ko abubuwa sai an gane wannan ne sannan kuma ana iya ganewa ko ta hanyar yawan wahala da nauyi a cikin lizzakar mislu hauzin unsayin sai ga ɗauki cikin ya mace masu ka ba ta gaya maka ma cewa an samu ciki ba sai bayan kusan wata ɗaya wata biyu wata uku shi ta watan ta uku ne mata ga al'ada ba tana gani kama kun ciki a ji a gwada aba malam in namiji ne malam malam abdullahi za a haifa ai malam tun daga sati sati ɗaya sati biyu farko za an fara amai an fara bashin wannan bashin wancan da an ji an gwada sai a ce ai ciki ne ta ciye shi kuma ba cin abinci ba kaza sai ga yawanci namiji ne ko kuwa kowanne yadda yadda Allah ke tsara mishi wa yulazzim ghaitha wa ya'lamu ma fil arham mun samu nawa uku wa ma tadri nafsun madha taksubu gada babu wanda ya san me zai aikata a gobe da ni da kai da su da mu ka san zaka je gobe baka sani ba ka san me zaka aikata na alheri gobe baka sani ba sai da kace in Allah ya kai in Allah ya kaddara ko abin yana hannun wane ne na biyar wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut babu wata rai ta san a wata ƙasa za ta mutu ko baka sani ba kana cin tafiya ne za ka fara ka mutu a kana kwance a gida ne a ka tafi wajen nema ne ka tafi wajen aikin ka ne a kana hanyar dawowa ne a ka je gaida mara lafiya ne a kana cin jirgin sama ne a ka tafi aikin hajji ne a can za ka mutu a ba wanda ya sani shi yasa Allah ta ce inna Allah alimun khabir Allah shine masani mai makwaran sani game da ayyukanku da komai naku kuma ya ba ku labari game da abin da kuke aikatawa a ranar alkiyama lokaci yayi za mu tsaya ne insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu darasi na gaba gobe sai mu tashi wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar to akwai dan uwa man kari da muke tare da shi ba da kari da aziz za su fara jarrabawa ina neman addu'an baki ɗaya ba da haka ɗaya ba jama'a Allah ya ba su sa'a duk waɗanda suke da jarrabawa a gaban su Allah ka ba su sa'a Allah ka ba su nasara Allah ka kimtsa kwakwalansu wajen fahimta da ganewa da iya halatto da abin da za a rubuta wajen jarrabawa Allah ta'ala ya ba su nasara ya sa a fita da sakamako wanda yake mafi kyawu Allah muke roƙo ya mana jagoranci ya alkhairi a rayuwar duniya da lahira Allah ka fahimtar da mu alqur'ani mai girma Allah ka kinta son alqur'ani a cikin zukatanmu Allah ka sauƙaƙe mana karanta shi da fahimtar shi da kuma yin aiki da shi Allah muna roƙonka ka sanya aljanna da mutum kuma a gare baki daya Allah ka datar da mutum waɗanda za su riski daren da ya rika kadiri imani wa tsara Allah ka muna jibi na alkhairi ka sanya mu daga cikin bayanka na gari na kwarai ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام
Sheikh Abdul Rahman. Ya kaji.